muna alhamis 11 ga watan ramadana a shekara ta 1445 daga hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda muka zo cikin karatun mana tafsirin alkur'ani wato inda jiya muka kwana a ƙarshen surati yunusa allah sa mun kammala wannan sura yau kuma za mu tashi wato suratu hudin alaihi salam bismillah
ألف لام را كتاب نركمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى شيء bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗa kullum a wurin imamu shafi'i shi bismillahir rahmanir rahim ita ce farkon aya a kowace sura in banda bara'a saboda haka idan ka cire wa sura bismillah ka cire mata ayar farko don haka fatihatul kitabi in kai ta ba bismillah ko a cikin sallah ne sallah ba ta ba a wurin imamu shafi'i amma a wurin waninsa kamar imamu na maliku bismillah a cikin qur'ani wuri ɗaya ta Allah ya saukar da ita cikin cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim duk inda kaga ana yin ta a farkon sura ana yin ta ne tabarruka an gane yawa tabarrukan ake yin ta kuma dan itimari Allah ta'ala a cikin karatun qur'ani yace alif lam ra Allahu alayhi wa radihi bizalika Allah shi ne masani da abin da yake nufi da wa'annan harufa na farkon surori alifun lamun ra'un to a barwa Allah sanin su manzo Allah dai bai ce ga abin da ake nufi da su ba kuma duk abin da za a faɗa to abu ne da yake wato ba ma'asuni ba ne rancen fahimta ce ko wani buɗi ne daga Allah ga malamin da ba za a ce ba haka ba ne amma dai mafi lafiyayyen tafsiri wanda ka huta shi ne ka ce Allah shi ya san abin da ya kunshi a cikin wannan harfa ko da hikimar da ya sa ya kawo su haka yanzu da su ba fassara ne da su ba a haka a zahiri yanzu ya za ka fassara sa alif ka gani ko lami ko rani amma ka san wasu abubuwa ne da bayan da za a ce hakan nan kawai Allah ya zo da abu kawai wa'ilan bai da wata ma'ana ko abasan bai da wata ma'ana akwai wasu ma'anoni da Allah ya kunshe yake nufi da su wa'annan harufa akwai hikima da take cikin su wanda Allah ya bude wa to ya sani yawa to ka gani yace haza kitabun wannan littafi ne hukimat ayatuhu wanda aka kyautata ayoyinsa bi ajibin nazari an tsara su an kera su an kyautata su da kayataccen tsari an gane wabadi ilma'ani hakan nan kuma da makayancin ma'anoni wanda ba su da iyaka shi yasa alkur'ani ta fuskar nizaminsa a lafazi da kuma fuskar abin da ya kunsa na ma'anoni wannan babu wani zance da zai yi da shi ta haka dai maulan mashahar tijjani ya ce ta fuska biyu bayan da za a yi a samu wani zance da zai kafaɗa da kafaɗa da ƙwar'ani da aka tambayi tsakanin salati da ƙwar'ani ya ce to ai ba a cewa ƙwar'ani da wani abu ya ce domin ƙwar'ani yana da wato hankiyoyi guda biyu wanda bayan da za a yi gasa da shi kenan na farko ta hanyar kasance sa kalamun zaci daga nan an sauke kowane irin zance ne an gane ɗaya ke nan sannan na biyu ta fuskan abin da ya kunsa na tsarin nazamin lafazinsa ba a taɓa yin wani zance ba a duniya kamun wannan irinsa a cikin lafazinsa ba kuma za a yi ba yawa ba a yi ba ba za a yi ba zancen da yake ba wai waka ba ne balantana ce mauzuni ne ka san ita rai tana son zance ne auko waka ko kafiri ne yake ko musulmi ne yake ko wani ne kowa zai ji daɗin waka in ana yin ta saboda awo to shi ƙur'ani ba a waƙa ba ne don bai da ma'auni na waƙa kwata-kwata a ciki to amma yanzu waƙa saboda ma'auninta ko baka san abin da ake faɗa ba kana jin daɗi ko ba haka ba amma tsance a zuba haka sharaɗin ka ji daɗinsa ka san me ake cewa to shi kuma ƙur'ani ba shi da wannan sharaɗin yanzu alaran momi da yawa iya abin da suka sani bakin ƙur'ani ba su san me ake faɗa ba amma yana karanta shi ka kama abinci ko kallon sa bane ba saboda tsananin lazzar da yake ji shi kuma zancen gashi a zube to ta nan kawai an sauke duk wani zance ba duk irin hikimarka da tsarinka ba za ka iya tsara zance mutum ya yi yana da rangada shi da karfinsa ba ya ji baya bukatar abinci sai ƙur'ani saboda haka fuskar wannan kitabu ne uhuki matsayatu da aka tsara aka kyautata ayoyinsa ta fuskar min jihatin lafizi wa min jihatin ma'ana ma'anoninsa shi kuma ƙurani ba su da iyaka tafsiri yana da iyaka yawa abubuwan da aka ruwaito daga manzan Allah a cikin ba'anin tafsiri da abin da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai da wani ne dukka baki da yana tattara an san shi amma ba iya tafsirin qur'ani ya tsaya ba akwai isharori a cikinsa waɗannan isharorin ba su da iyaka a cikin a cikin qur'ani shi yasa yace bi ajibin nazami wa badi'il ma'ani thumma fussilat sannan aka rarrabe ko buyyinat aka bayyana da wannan aidil ahkami da hukunce hukunce wani kisasi da kisoshi wal mawa'izi da wa'azozi sun dinnan adafi ne da kuma tartibi a ciki adafi da tarafi a ciki shin sai da aka riga ka kyautata ayoyin aka aka sauke su a cikin wato abinnan aka aka aka ciro su daga cikin lauhul mahfuzu ko aka kawo su nan saman duniya aka tattare su a dare daya a tsare a shirye cike da ma'ana cike da lafazi summa sannan kuma aka dinga kakkawo su a ware fusilat ala hasabil waqa'i Allah sai ka gane shi saboda haka ya zama ihkamin da tabyinin to akwai tarafiya tsakanin su shine summan kenan an gane fus hukimat summa fusilat dama tun da aka saukar da shi daga lauhul mahfuz a tsara a shirye a killace a cikin kaye na karshe aka ajiye shi amma tafsilin sai kuma wajen saukiya ala hasabi wa kai ko ko a'a ka ce ba haka bane abu ne ga baki dai kaman ka ce ai wani kaza ne kuma sannan kaza ne a haɗe suke ga baki daya da ihkamin da tafsilin kaman dai abu ɗaya ne ga baki daya aka zo a lokaci daya alƙur'anin nan gashi muhukami ne gashi kuma mufassalin ne ka gane kaman adafi ne na sufofi eh wani kaza ne sannan kuma kaza ne kaga fuska biyu ko Allahu alam min ladun hakimin khabir daga wajen ubangiji wanda yake gwani saboda haka nan za ka ga gwanin ta shi yasa ya koma hukima an gane sannan kuma khabirin mai cikakken sani wanda sanin sa ba shi da kaidi duk wanda zai yi abu duk wani masani sanin sa yana da iyaka to wannan qur'anin ya fito ne daga wurin masanin da sanin sa ba shi da iyaka ya za ka mutunta shi da wani zance yayin go to ai Allah ake Allah ake nufi shine hakimin hadirin din yawa wani gwanin sarki ne wanda yake mai cikakken sani an tafsiriya kenan da me yazo ya zo ne bi Allah ta abudu illallah ka ji babban sakon alkur'ani kenan tauhidi yawa kadai ta Allah to shine babban sakon da ya fara maka jam'i alallah ya rushe ma komai ya tabbatar ma da abu ɗaya tas shi ne Allah an gani shi ya sa ita ma kalmar la ilaha illallah kaga sai ta fara da harfin nafi la to la din nan rushewa ne gurguzau kenan ta rushe kowa da kowa da komai da komai komai kasaitar abu to ta rushe shi ce illallah sai tabbatar da Allah ce halitta jam'i da Allah a nan ake samu wato irin ƙasaita ta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah da ta rushe komai amma sai kuma su ta tabbatar da shi tukuna dole sai ka ce muhammadun rasulullah ta ji wani lamarin Allah to wannan shi ke na kasaitar annabi ta rushe kowa amma manzo Allah yana nan ba yanda za a la ilaha illallah ba ta isa ba ba ta gamsar ba sai ka ce annabi sawa'un a hira kake a littafi kake a wani lacca kake a in ka ce Allah sai ka ce manzo Allah sawa'un a cikin sallah kake talata da umar Allah a hadan to sai ka ce annabi dole ba ka ce shi ba bata yi ba sallar to anan ake gane kasaitar annabi tun daga nan duniya sannan ka je lahira inda shi ma limanil mulku yau mai lillahi wahidin kahar to anan ma sai ka ga sarautar manzan Allah shi kuma yau shi yasa annabin nan to kawai mutum ya kawai ce Allahumma salli ala ta salati amma wallahi fa zai gani ba irin tsananin karfin kusancinsa da Allah da kasintarsa a gurin Allah ta kayansa ne shi ya abinsa to shi san abin da ya aji shi ya san abin da ya aji ainihin rahmatin rabbaniya ke nan Allah ta abudu kakku bauta wa kowa illa Allah sai Allah shi kadai inna ni lakum minhu nazirun wa bashir ni ni ne naziru manzo Allah ya ce zai ni anan nazirul uriyanu ka san naziri idan ka ga mutum ya sharo a guje huntu ba tufafi a jikinsa to abin da ya gani ba karami bane shi kuma ka san ba mahaukaci bane lafiyayye ne amma ka gan shi huntu yana cewa wallahi ku ta kanku ka tsara fa wallahi ku ta kanku ku ta kanku yana gudu yana tsirara huntunsa to haka manzo Allah ya wasafa kansa yace fa inni ana nazirul uryanu kuma idan yana kan manzari na nizaran gargadin nan ko to babu wani wanda yake rage ba yawwa ba wanda yake rage ba yace ya faɗi mutubintu muhammadin in wani yana da zasa to bayan wannan ce yace da yana kan wannan mukamin na nazirin yace ya faɗi mutubintu muhammadin an ƙizi na saki minan nari da gaske ne fa a nan gurin sai ba za a yi wasa ba a wasa a nan an ƙizi na saki minan nari ya ibinata rasulullah an ƙizi na saki minan nari ki tsamo kanki daga wuta fa inni la uguni an ki minallahi shay'a ba abin da zan iya miki a gurin Allah ya abbas ibn abdul muttalib ya amma rasulullahi an kizna saka minan nari ka san yanda ka san yanda zaka ka tsamo kanka daga to shine najibul uryan to in aka ce wa'annan kai ko me zaka ci da martabar kai danta ne to ita babu taka an ce ta mace ta kanta kaga dole dole kai ta kanka ko saboda a to ma da ita kake ji ita ce majingina to an ce ita ma ce ta kanta kuma kai sai an gaya ma shi ne kawai mutum biyan da yake ya tsoraci Allah shi ne kawai magana yawa bayan ne da kun minhu nazirun bil azabi in kafartu ka kafirci Allah kai mata waye wa bashirun bis sawabi mai bishara ne gare ku da ladan Allah in amantum idan kuka yace wato man kala la ilaha illa da halal jannata in zuwa barin bishara kuma duk mutumin da yace la ilaha illa ba wai ya dukul da halal jannata ya ma shiga aljanna inna la harrama ala nari man kala la ilaha illa wa khalisan min qalbihi in dai da gaske mutum yace la ilaha illa Allah ya haramta shi gaba da wuta kaji kuma wuta ha subhanallahi to shine a cikin irin wannan za ka gama bashiratu to su kuma auliya'u suke samun nasu rabon daga annabi hasata akwai rabo hasi akwai rabo ammi kuma ka sani ba yana yin wannan a rabonsa ammi ce duk wanda ya zo ya halarci janazata ko duk wanda ya karanta littafi ko duk wanda ya karɓo rufina ko duk wanda ka san aljanna ne labana ce daga Allah daga manzon Allah wannan abin a hatsuwa halarar wilaya manzon Allah ya san musu saboda al'ulama uwar su fil anbiya an gane to wa an istaghfiru rabbakum sannan an aiko da ce ku nemi gafara ubangiji ku tun da wuri yana shirki daga shirku thumma tubu sannan ku koma ku tuba ilaihi zuwa ga yanzu tsakanin istighfari da tuba akwai mu bayana yawa akwai tafawuci tsakanin istighfari da tuba shi tuba dole sai an sami ya kaza an sami haufu sai mutum ya mutum sharu a guje ta gurin Allah an gane tuba kenan shi ko in su fari laifi kai ka ce ina neman gafara in ka yi su fari shi kenan Allah ya karbi su fari ya yaje maka shi ko tuba wannan to dama sharaɗinsa guda uku ne ka sani annadamu alama fata wa an yi turkar ba su ya tafi fi sa'atiha wani ya ta Allah ya uda ila zan bi shiwa baki to tuba shi ko istighfari duk da wannan sharuɗa an gane in kai istighfari to to shikenan ma asarra man istighfara wanda ya istighfari bai tabbata kan laifi ba yawa to to haka abin nan din yake amma shi tuba muƙani ne mutum ya faɗaka ne ya dawo ga Allah an gane yi matikun idan kuka yi haka Allah zai ba ku jin daɗi fi duniya a nan duniya amma fa jin daɗin ba irin wancan da ake ce mata an hayati duniya ba ɗan ƙanƙanin jin daɗi a wannan mata'an ne hakana yawa tun daga cikin ruhinka zai zuba ma jin daɗin yawa za ka samu aminci da nutsuwa da hutu amma a cikin ranka mata'an hasanan ce don wane shi ne mutabar yawa da yawa wanda yake huta a zahiri in kaga jikinsa lukus lukus amma kaka so ya zuciyarsa yaƙi ake wurjanja ka gani yawa a cikin gashi komai ya fara gare shi na halatu duniya allah sarki in allah sarki idan da zai buɗe ma abin da yake ciki sai ka ji sai ka ji wato kai kuma kana ganin ina ma kai ne shi ko ba haka wani wannan wanda ya tuba mata alhassanar Allah zai masa ba shi da komai amma duk abinka ya fi ka hutu da kwanciyar hankali da nutsuwa sannan kuma ba zai kyale shi haka din ba sai ya kawo masa alqana'atu aw rizqul halal dan abin da ya bashi zai sa cikin gamsuwa ko kuma ya yalwata mara arzikin na na yanayi yanayi a gabayinsa amma dai umda zai sa musu al'amni wal amanatu wal rahatu wal rida wal a cikin zuciya ko shi yake nema aiko shi ne yake da ɗibi aishin da daɗin rayuwa shi ne abinda muka faɗa sannan wacce a rizikin da yalwar arziki ko ila ajalin musamman zuwa duk abin da dama kana duniya zuwa ga wani sanannen lokaci ne ko menene an gane huwal mautu shine mutuwa wa yuti fil akhirati kullu dhi fadlin sannan zai bayo dukkan ma'abocin fifiko fil amali a cikin aiki duniyan da kuka kai da imanin ku wanda ya maka zarra a cikin ayyukan alkhairi kai mumini shi mumini wanda ya maka zarra a cikin ayyukan alkhairi sai ka dinga kanka za ka dinga hango gidansa a aljanna yi to ai an baka zarra a cikin aikin kirki da'ima an gane wani ma ka ɗauka ka tanne alban gidan a duk ɗan abin da za ka gano shi ka yi ka yi ka yi ka gano kuna gida ɗaya a aljanna amma ba haka gidansa ba saboda nisan darajarsa shine youtube kulla zai fadilin fadilahu shine darajarsa shine jaza'ahu sakamakonsa wa in tawallahu idan kuka ba da baya fi hasbu idan ta aini an shafe ɗayan ta guda biyu asalin fi'ili wa in ta tawallau idan kuka ba da baya shine tu'ridu kuka bijira kuka tawaye fa inni akhafu alaikum ni ne muku shayin azaba yawmin kabir azaba ta wani yini wanda yake babba mai girman sha'ani ne wanda muke daro 50 na alfa sanati yini ne guda daya amma ya kai kimanin shekara dubu hamsin ne da saboda bala'in yini an gane huwa yau mulki ya mutu shine yinin kiyama ilallahi marjukum makomanku ga baki ɗaya zuwa ga Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko ne kan komai da ya nufa wa minhu as-sawabu sakamako kyakkyawa ga mutanen kirki yana daga cikin abin da Allah yake da iko a kansa wal azabu da azabta mutanen da ba na kirki ba wani zala gashi nan wani zala kamar rawahu al-bukhari wa nabiyina abbasin fi man kana sai ce ala innahu to za mu tashi ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور to aya ta sauka sababin nuzulin ta mun karanta shi kitabun tafsiri a cikin sahihul bukhari ɗayan biyu ka gani yanzu imam bukhari ya rubuta daga ibnu abbas cikin waɗanda suka kasance suna jin kunya tahalli wato biyan bukata zuwa shiga mutum ya tsaraice shiga mahallin gayi ko bauli an gane a auyu jami'a ko kuma tarawa da iyali fai fudi ilar sama'i ya zama na ba wani abu tsakaninsa da sama to ɗaya kenan wakila aka ce kuma wannan aya ta sauka ne fil munafiki na cikin munafikai Allah sai ce ala na'am innahum yasununa sudurahum suna juyar da kirazansu suna tankwarar da kirazansu suna juyawa da yasa hafo minhu domin wai suna kunyar Allah suna so su koye masa ai Allahi kenan ai li yasafu min Allahi su kuya gabarin Allah ala na'am hina yastabishuna thiyabahum a zamanin da suke lulluɓa tufafinsu a jikinsu ya taga dauna biha suke suke lulluɓa da ita ya alamu Allah yana sanin mayu sirruna abinda suke koyewa wa mayu ulinuna da abinda suke bayyanarwa ka ji kunyar Allah daidai ne an gane kana jin kunyar Allah daidai ne amma cewar kunyar ta sa wai ka nemi ka ce ko da ka dan sakaye sakaye naka ba zai amfani ba dan shi ba ɓoye ba bayyana a gurinsa tabaraka ta'ala ku ji kunyar Allah daidai ne yawa wannan an ce akan mumini aka sokar kenan in kuma an ce akan munafiqai aka sokar sai su dinga zuwa suna buya suna juye kansu idan za su yi wani abu suna ton kira zan su dan su kauce maka kakka a gansu kan wani mumini ya gansu ya su nuna su dura an gane suna juyawa suna tunkwarar da kirazansu ka gani to Allah ya ce yana sane da abin da aka bayyana da abin da aka boye fa la yuguni istighfa'uhum buyan su ba zai amfani ba innahu alimun shi Allah masani ne bima fis suduri ko bi zati suduri da abin da yake abin na a cikin kira za Allah ya san shi ai bima fil qulubi abin da yake cikin zukata Allah ya san shi saboda haka a cewa tana magana tana koyewa kuna sakaɗewa kuna maganganu ba zai amfani ba ko kuma ka ce ka shiga kana jin kunya ka Allah ya ganka ban ɗaki ka yi huntu ka yi tsirara kai wane ne da sauransu ko wannan duka wuyan ba zai amfani ba amma kunyar ta yi an gane ka san akan yi abu manufarsa ba ta yi ba amma shi abin ya yi ko kuma a yi abu manufar ta yi amma shi abin bai ba yanzu ina zai ko wannan imanu bin hussein ne ko abubakar ta ko kaga da ya zo yana kwaɗayin ya samu sallah tare da annabi ya kada wuta raka a masa fauci yana zuwa ya tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'u tun daga kofar masallaci kaga me ya faru abubakar ta ko imran bin hussein tun daga kofar masallaci sai sunku ya yi ruku'u ya taho a diddike a diddike a diddike a diddike ya zo ya haɗu a cikin sahu ko ba haka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zadaka Allahu hirsan wala ta'ud manufar da ta sa kai aikin nan manufa ce mai kyau Allah ya kara ma ita shine hirsun ala da'atin lahi hirsun ala idrakin jam'i ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kwadai manufar ta ka tayi amma aikin bi ba alisa an gane saboda haka ita manufar Allah ya kara ma ita aikin ku kaka saki an gane to shi kuma nan sabanin haka ne an gane sabanin haka ne wato yawa shi ma kamar wancan ne ai kamar wancan ne manufar ta yi kuna lullube jikinku kuna lullufewa kuna wani ne wajen kadakul haja ko wajen wikaɗi tare da iyalinku da sauransu wai saboda kuna jin kunyar Allah to jin kunyar ta yi amma wani lullukewar wai saboda wani ita kuma ba ce ba saboda shi Allah ba abin da zai rufu gare shi ba ba wai zati jikin ku zati suduri ma ya sani innahu alimun bi zati suduri wa ma min dabbati wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سير مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن زقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن زقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
الحمد لله to shi da nan yake cewa wa huwa wa min dabbatin ko babu wata dabba kaga ko babu wata dabba fil ardi anan doran duniya doran kasa dinnan hiya ma dabba alaiha abinda da yake diddike akan kasa shine dabba fil ardi anan ci kaga da mu mutane da abinda muke cewa dabbobi wajen urfi diddai mun shiga cikin wannan ayar ga baki da min da bati illa alallahi rizquha face arzikinta yana kan Allah kai ka ce kaman wajibi ne a kansa gina shi kuma wani abu wajibi a kansa to saboda haka su huruful ma'ani ka san suna mai wa junansu musamman huruful jarri wannan ya tsaya a gurin wannan wannan ya tsaya kawai illa minan lahi da zuƙuwa ba sai arzikin ta ne daga wurin Allah ya ci da baraka wata ba dole ne ya ci da kai ba shi ba wani abu fa dole a gurin Allah abin da yake mumkini ba zai juya kuma ya zama wajibi ba saboda haka amma daga wurin Allah arzikin na ce yake saka fala bihi fadla minhu kaji in ce ko kaji ya lamince da arzikin kowace dabba dan falala daga wurin sa ba dan dole ba ba dan haƙƙin ka bane ya ci daga ya ba haƙƙin ka bane ta'ala waya alamu mustaqarraha ubangiji ya san matabbatar ta ai maskana hafi duniya aw sulbi mazaunin wannan dabba a yayin da take a nan doron duniya ko a wani saƙo take komai girmanta komai kankantarta komai kuɗewarta a cikin ƙasa ubangiji ta baraka ta'ala ya santa ya sa ga je san a cikin kisa annabi musa da ya tambaya game da matarsa yar annabi shu'aibu ko da suka taho din nan saboda yana zuwa da ya ga hasken wuta aka je wajen zai ki ba su wuta sai dai ashe Allah ne a gurin saboda haka yana gaya masa abin da suka abin da za su yi zancensa ya ba shi umarnin ga inda za ka yi sai aka shafe mar matar kawai sai kama hanyar masar daga nan to ko kai ka ji an yi zancensa ai ba ya zancensa ba saboda haka ya hanyar masar shi daga baya da ya tuno kuma da matar nan kasa an samu suluki a za su abin nan saboda haka nan sai nuna masa wani fan dutse ubangiji ta baraka wata ala ce bigi dutsen nan da yadda ki dutsen dutse ya ware fa haka sai ga wani dutsen a karkashi a karkashin nan shi ma a shimfiɗe ya ce wannan ma buga shi da sandan ka yana buga sa shi ma dare fa ya sake ganin wani a shimfiɗe shi ma ce da kashi da ke shi sake darewa gida biyu shi kenan yana darewa gida biyu sai ga wani ƙaro haka irin na itaciya ƙato sai aka ce da kashi sai da kiwon nan karo sai ya fashe sai ga wata batta a ciki sai aka ce fasata sai ya fasa yana fasa sai wani kwaro fur ya tashi ya gaba ya ce to allan da yake shi da wannan bar masa waccan zai ci da ita wanda yake kula da wani wanda arziki wanda yake wajensa ya kyale shi da matarka shi zai san yadda zai da ita dabarar kota ala in dai har bai bar wannan ba in ka san kuma ta ga ai ba ta da matsala ka gani to shi kenan ya zama mustakarra ya san mazauninta duk inda take a cikin fatin duniya ko ina take Allah ji kan mala ali na mangi wannan mutum da haske yake gashi kuma da karfin soyayya eh yana yana fadar irin abubuwa yaje wato irin halittu na Allah da manya da mabayyana da abin shi kuma gashi yadda yake gaya min yace Allah ga mutum ina da shekara ɗaya a duniya na makanci saboda haka bin san abin da ake amma dai kam an taɓa buɗe masa je madina wato zatul muhammadi ya gawa ya samu wannan ai ya ga su sai da haka nan da ƴaƴan da haka da waye da su to shi kaga abin da yake faɗa yake yana zancen mutuwa ko yace ta biyo sama ta sadado ta bige shahu ya faɗo sai ce ƙarƙashin ƙasa can ta kurɗo ba ta ƙala kuɗau da kurkudo ba komai ƙarfin idanka ba za ka iya ganin kuɗau da kurkudo ba saboda tsananin ƙanƙantarsa amma kuma ga shi za ka motsinsa akwai wata tsutsa in ka je bakin kogi haka inda rairai yake za ka ga zane yana tafiya haka kamar zane ake ba za ka ga mai zanen ba wata tsutsa ce take yi ba kuma za ka ganta ba amma zahiri ga asarinta kana gani tana tafiya ka ga wannan ku ɗauke sannan akwai kurkudo shi kuma haka yake zaga rairayin yana yin abu kaman katantanwa haka yana da kuɗewa yana shiga abu yana da tsukewa ko ko gane shi wani yawa yana haka nan shi ma ba ka iya ganin sa ba sai dai ka ga asarinsa saboda kankantarsa kaga shi ne malam ke cewa ba ta kyala kuɗau da kurkudo ba saboda kankanta da kuɗe wata cikin ƙasa kuma ba ta kyara shaho ba shi kuma da yake sararin sama gashi nan kaza kaza eh to ai daliya ce yake wakewa a nan to saboda haka nan ya san duk inda take ba ruwanka wa mustawda'aha sannan ya san ma'ajiyarta ba'adal mauti wani ƙarshen ta cikin zaki ne ma ma'ajiyar ka gani wani zuwa za a yi a aje shi a cikin kabarinsa ƙarshe da shi da kabarin nasa da komai da aka binne sun zama ƙasa a ɗebo su a yaɓa su a gini to ashirin dai ba da mauti wani a cikin ƙarƙashin ruwa wani ba za a san ma inda yake ba gashin duk ya san ta ba'adul mauti awir rahimi ko ko yayin da suke cikin mahaifu na mata can awir sulbi nan awir rahimi yayin da suke cikin tsatso na maza nan yayin da suka shiga mahaifa ya san kowa yau din nan wanda ya rabu da tsatso ya shiga mahaifa ya san shi kamin ya zo mahaifar ya san shi ya san inda yake ba ba abin da yake buya gare shi tabaraka wa ta'ala shine yake cewa kullum dukkan wannan fi kitabin mubin yana cikin bayyanannen rubutu a gurin Allah yana nan shine Allahul Mahfuz abu ne rubutacce yana nan a dukkan shu'unu shu'unu wato haƙin baki ɗaya duk shu'unu na kaunuka baki ne suna nan a rubuce ba ƙarami ba babba komai za a yi yana nan a rubuce a huwan lawal mafuzo huwan lazi Allah shi ne wani da halakar samawata da ya halitta san mai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida awwalu ha al'ahadu wa akhiru ha al-jumu'at farkon ta lahadi ƙarshen ta juma'a lahadi aka fara aka cika shi juma'a bayan la'asar a satul akhira min yawmin juma'a to kuma shin sannan fa kaga ba rana ba wata dan sanan aka yi su ina maganar lahadi ko litinin ko talata ko laraba to da abin da aka yi da wanda ba a yi shi ba yana nan fi nafsil amri yanda yake a cikin ilimin Allah yana nan a tsari to a wurin da lahadi take a ilimin Allah a nan aka fara yawa kuma a wurin da juma'a take a cikin ilimin Allah a nan aka ciki ba su bayyana ba amma da shi a gurin sa aika san alimul gaibi wa shahadati yawa suna cikin gaibi wa kana arshuhu alal ma'i sannan gabanin halittar sammai da ƙasa al'arshinsa tana kan doron ruwa wa huwa alamacin rihi shi kuma yana kan doron iska tunda dai ka san farkon halitta annurul muhammadi kamar yadda ya tabbata a hadisin hakimun nisa buri da sauran irin imam al da sauransu hadisi ya tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon halitta Allah annurul muhammadi shine farko al'arjinin da aka ce alal mai ba wai yanzu ya tashi daga kan ya koma wani wuri bane yana nan dai inda yake alal mai din an gane to amma ubangiji yayi wani sha'ani tsakaninsa ɗin inda yake kuma Allah ya saka wani abu ta jikinsa ta jikinsa ma zai tukuna ruwan ya fita al'arshin kuma da ya fita suna nan a ɗamfari a tare kuma Allah tsakaninsu kuma ya halicci kauni shi ne sammai da ƙasa abinda ake jiwo kauni kenan an gane ba tare da kuma sun rabu daga inda suke ba huwa alamacin rihi ya ce shi kuma wato wannan ruwan yana kan doron iska ita ma iska tana kan kuma doron ruwan ba duk da haka da suke a ɗamfara da juna wannan halittar gabaki ɗaya inda za ka san sharafin ɗan adam sai ce liya buloko don ya jarrabe ku a kenan a ƙarshe don ku aka yi wannan halitta gabaki ɗaya don ku aka yi wannan halitta yawa shi yasa nake gaya maka ahlul jahil idan kana kiran su zuwa ga Allah ko kana kiran su zuwa ga girman manzon Allah kowa da matsayinsa idan masoya ne ka yadda za ka masa amma idan masana ne su kuma ba su da hasken soyayya su kuma akwai ta yadda za ka kiran su yanzu kana ce masa an yi duk halitta saboda annabi in ya laliba a karatu sai ya gaba ce halakatu kaza li ajli muhammad shi bai ga wannan ba a karatu ba inda ya ga wannan abin saboda haka gaskiya ba zai yadda ba kawai ya za a yi kawo da abu kawai da ka ka ce an yi duniya saboda annabi ko kuma a'a za a tashi kiyama saboda a nuna girman manzo shi ma wannan babu shi a karatu to malam kai ba ka da hankali sai abin da ka ji kawai shine karatu babu auna aqil a cikin karatu babu ma'aquli sai masmu'i kawai shi ko gashi abin haka Allah ya ɗarshi guda biyu ƙalu na kunna na sima'u auna a kilo ya kunna fi a sabi sa'idu ba za mu zamo daga ‘yan wuta ba kuma wani mafuhu shi mafuhumi ga baki ɗayansa almafuhumu suna cewa fi kuwatin manduki shi mafuhumi in dai ingantaccen mafuhumi ne da shi abinda aka fahimta a hankali da wanda aka yi nuɗi da shi ƙarfinsa ɗaya ba yadda za a komai kowanne nassi ta iya tunkuɗe mafuhumi ba za ta yi ba nassi sai dai ta ƙarfafe shi ma su ta yi juna kai wani ma akwai mafuhumi aulawi shi ya ma fi ya ma fi mantuke don so da yawa mafuhumi ya kace ko musawi ko a da so akwai mafhumi aulawi wanda fahimtarsa za a yi amma ya fi mantukin ƙarfi yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce inna allaha ala kulli shay'in qadirun bai toke komai ba yace ubangiji ne mai iko ne akan dukkan komai babu istisna'i ba istisna'i amma hankali na dan adam ya togo wani abu wanda kuma bayan da za a yi nassin ya iya kankare wannan istisna'i a cikin makaduratul layi dole sai ka fitar da wani idan baka fitar da shi ba ka kafirta a cikin makaduratul layi saboda wannan kulli din gabaki daya tana magana ne akan hadratul imkani gabaki daya amma ba ta da alaka da bangaren ujubi shi ya sa sai ka ya ce wahassasa la'aƙalu za ta hu sabaraka wata'ala fala ta'alluka lil qudrati bi zati al aliyati domin idan kudura tana ta da zati to a kai ku kuma ta baki dai san dake ce in dai tana ta da shi to tana kwada ikon idamin sa a nemi zati a rasa in tana ta da shi kwarai ko da gaske in dai kudura tana ta da zati to shi kenan za ta iya rasar da shi to ba ma za ta ba sifatun min sifati kudura ba ta da ta'alluki da shi ba ta cewa Allah ba zai iya ba amma kudurar ta ba ta rataye da wannan ba baya cikin mutu Allah katul kudurati an gane a ladabi sai ka ce baya daga cikin abin da kudura da irada suka rataye da shi wannan sufofi sun rataye ne kawai da munkinatu babu karatu a duniyar nan da ya faɗi wannan amma kawai kwanya ta mumine ta gane haka ta tabbatar da shi ko bayan da zaka iya tunkuɗe shi in kuma kana da shi ka kawo karatun da zaka tunkuɗe shi ba zai tunkuɗe ba to shine abin da ake zance to duk a irin wannan ne ayyukum Allah ya haka ne dan ya jarrabe ku khalaqahuma ya halicce su ne wa ma fihi ma da abin da yake cikin su manafi alakum dan amfani gare ku wa misaliya dan gyaran lamarin ku li yahtabirakum domin ya gwada ku ya jarraba ku ya jarraba ku me zai tabbatar ayyukum ahsanu amala wane ne mafi kyan aiki a cikin wato shi dai kawai gaba ki dai tarko ce magani ko kana da hankali da haka kake kera ba sai kawo abu gwanin ban sha'awa malam yana kanshi ko ce in wawa ne zo ya zata ya gani da inna ja'alna ma ala lardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala tabarakallazi bi yadihi almulku allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum gabaki daya rayuwar gabaki ɗinta a ɗakin jarabawa ake kawai shi ne ma'ana abin da yake zance a nan ai aduwa a lillahi wani ne zai fi musu tsanin ta'a ga Allah wala in kulta idan ka ce da su ya rasulallahi inna kuma ba usuna ko ku a baiban tayarwa ne min ba'dil mauti bayan mutuwa la yaqulanna zaka ji suna faɗi wayanda suka kafirci zaka ji suna faɗi in lafiya kenan ma hadal qur'anu annadiqu bil basu allazi taquluhu illa sirrun wannan karatun naka ba komai bane siface sihiri ka juya hankalin mutane kiri-kiri mutum ya zama wani iri an gane to to to suka ce sihiri ne innakum mas'u innakum ko yace illa sirrun mubinun bayyinin kenan bayyanan nan sihiri ne fi kiratin sahirin wal musharri ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam an karanta kuma in haza illa sahirun mubinu shi wannan mai zuwa da ƙwar'ani na inji kafirai bai zamo ba face mai tsafi ne bayyanannen matsafi wal iyazu billahi eh wato manzo Allah yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri eh babu abin da yake ki irin tsafi eh a zo a liƙa maka wata siffa a dinga ambatar ka da ita wadda kake mutukar kyamata kake mutukar kyamar ma'abocin wannan sifar kai kuma a dinga haka kawai a zo a yanka ma sharri yanzu ina jin ba ta ma wani makishin kasafi ba ne in aka yi ma in aka yanko ma wani abin na sharri aka liga ma sannan za ka zauki wannan abin da suke faɗa wa annabi ya girman su yake a cikin zuciya dan ka san irin haƙurin da annabi ya sallallahu alaihi wala in akharna anhum al'azaba idan muka jinkirtar musu azaba ila maji ummatin izuwa ga wasu zamuna muka jinkirtar muka jinkirtar muka jinkirtar ummatan ba da ummatu lokaci bayan lokaci kenan ko ummatu yana zuwa lokaci duk mai shi ne ya kawo mana su an gane wato ma'anonin ummatu ma'adudatin isa shi ne nan muhimmiya ce mana sun ce luga dai ta ƙur'ani wadda babu ita shi ne ba ta kai goma ba inda za a bace ta luga ce an gane to shi ne yake cewa ma'adudin a baki diddigawa sanin ya na ya kulun na za ka ji suna faɗi istihzan don izgilanci suna cewa ma ya haɗu suhu wani ya hana azabar zuwa ne me ya tsare ta ne kala ta'ala ubangi tabaraka ta'ala yace ala na'am yauma yati ran da azaba zai zo musu laisa masrufan anhum bai zamo abin ijewa ba ba za a iya juyar da shi ba in ya daga ya zo musu ya zo kenan wa haqa bihim ma kanu yastabi'una abinda suka zamo suna yi na izgilanci sannan zai sauka gare su ya kikinta ya tabbata ba makawa ba mutum kuɗa an gane wannan zakanin insana min na rahmatan muka dandana wa mutum rahama daga wurinmu kamar ginan wasu hatan kenan wadata da lafiya da ɗaukaka da girma da daraja muka ɗanɗana masa ita sun mana za'ana haminu shi kenan kuma sai muka janye ba girman ba lafiyar ba darajar ba jama'ar to shi kenan inna hula ya usin sai ka ga ya yanke ƙauna daga barin rahamar ubangiji kenan kanudin min rahmatin layi saboda shi dama abin da ya dauka rahamar wannan shagalin sai ta kuka yana yanke kauna shi kenan shi Allah ma kaman baya son sa ka gani kafur shadidul kufri kenan da ne tsannan kafircewa Allah har sai ka ji sai dinga jin haushin Allah kwarai daga gaske kuwa su hudun matsaluri kenan sai ya dinga jin haushi daga nan sai ya bude baki ya fara maganganu a janibin Allah ta baraka wa ta'ala yana inna rabbi a hanali inna rabbi haka zai dinga fara can dole fajar ai take ne yawa amma wannan siffar kafiri ce ba ta mumini ba mumini in ya wasafu da imani diyan da Allah zai girgiza shi zai same shi daram akan imani yawa zai same shi daram akan imani ba zai rabu da Allah ba zai rabu da abin nan ba isa bitin lahu ladina amanu bil qawli sabit bil ayati bil akhirah an gane ai amma wannan sifar in ko ka ganta a bakin musulmi ya sa rigar da ba ta ba an gane dan za a iya samu tunda su hudul magadurin nan kana gani dai bayan Allah suna neman tsari da shi wannan da kanahu idan ko muka ɗanɗana masa na'ama a ni'imomi ko muka ɗanɗana masa ni'ima ba da darra a bayan tsanani fatsarin washe dafin kamar talauci da tsanani yana cikin maskana sai muka buɗe masa kuma kofa ta wadata da girma da daraja masatu bayan tsanani da ta same shi la ya kulan na sai ka jina cewa da haɓar sai ya ata an kala sai ki je ba yau ba ka ga da muna cikin abin nan yanzu duk komai ya tafi kuma a wannan ya shi to haɗu muke amma da haka muke amma duk na fariya ne ba na godiya ba ka gani yanzu wannan ina yanzu wannan kuke amfani da shi Allah sarki ya mun da mu dun mun shi wannan ina ya kaza kaza amma fa duk cika baki ka ka ji mutum da kankan ba dan Allah eh jiya nan ba kake fala hawla wala quwata la hawla wala quwata amma yanzu ku wuce ai wannan wannan bai kamata ga dan adam ba to shi ma wannan dai siffar ba ta musulmi ba ce yawa sai ganshi innahu la farihun sai gan shi yana farin ciki na takama da yan gafa horin mai yawan fariya alal nasu bima uciya yanayin mutane fariya da abin da aka bashi yawan abin ta yi ilimi ne ta yi wa arziki ne dukiya ta yi wa arziki ne aka bashi ta yi wani sarauta ne ko hukunci yana tafafa gada a cikinku yana so ku jefa makura yana hawa shi kenan kuma sai kuma kallon ɗaiɗai zai dinga muku to wannan siffar kafiri ce gaskiyar magana mumini baya haka an gane domin shi ya san cewa komai daga Allah kuma abin da yake tare da shi ba shi da tabbas yanzu yanzu nan za ku iya rabuwa ko kai ko shi to إلا الذين صبروا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ko wa'annan da suka yi haƙuri ala zarraya a bisa tsananin sanda ake matsananin to yana nan tare da Allah cikin ladabi sanda yake cikin maskanar da talaucin da wani ne yana nan da imaninsa yana ɗora da ubangiji ya jibinci ambatansa da ɗa'a gare shi ya jibinci haƙuri kan tsananin to wannan wani shiri ake yi na ni'imar ubangiji an gane wa amilu salihati suka yi ayyukan kirki sun na amaya a cikin a cikin shi kuma daɗin da ya zo ulaika wa'annan lahum maghfiratun gafarar ubangiji ta tabbata gare su shi ga aka ce gafara ma'ana Allah ya buɗe ma kofa kenan ka gane duk wani matsala ya kawar da yanzu kai ma idan mutum kare ma hanya ba kasance gafara ba wai ya baka hanya yawwa to shine gafara to sannan kuma wa ajirun kabir bayan ya yi masa gafara sai kuma babban lada ya shigar da shi aljanna kenan fala annaka فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلا ألك فلا ألك نعم وتكيدك جل الله تإشفاكي شيء الله يكيو منذ الله wato muwajaha da ita ta ishfaki ce wanda kake so so na kasan so iri iri akwai wanda kake son sa amma baka tausayin sa kace ya fi karfin ka kai kanka yanzu la sai dai kai tausayin ka ka gane akwai so na girmamawa na jin girma mutum girman sa ya cika ranka kana kaunarsa kana jin girmarsa kamar ka faɗi ka shige ƙasa ka ganshi kuma na gaske ne girmamawa su ne kamar iyaye yawa kamar mahaifa wannan son su na izani ne akwai soyayya kuma ta ishbaki an gane yawa ta tarahu ne yawa to kaman sigar wannan wanda su dace da Allah shi fuskanci manzan Allah da shi fala allaka ko dai kai ya rasulullahi ko dai kai tarikun ba azama yuha ilaika zaka bar sashin abin da aka aiko ma da shi ne fala tuballighuhum ya zama baka isar musu iyahu shi ba lita hawalihim bi saboda ka ga wulakanta da suke da shi kuma da mun kura maka wannan aikin na isarwa saboda ka daina damuwa ka daina damuwa ya rasu da lai da Allah ka ko haka ne yake faɗa ko a to shine yake faɗa wa da'iqun bihi saduraka kurjin kirjinka mai kuntata ne da wato isar musu bi tilawati alayhi da karanta shi gare su li ajli an yaqulu saboda suna cewa laula unzila alaihi kanzo me ya hana a saukan masa da wata taska ta ji wawaye sun so suke fiya turo musu annabi kuɗi ha gani in ba ka da kuɗi a zai ka ce Allah yana sarka abin mun irin halin su fa ka san yanzu kusan yanzu ma shi yanzu ma haka abin yake kusan Allah bai da wata baiwa yanzu sai kuɗi kawai in kana da kuɗi Allah ya ma baiwa ya ma ni'ima in ba ka da kuɗi ba ka da baiwa ba ka da ni'ima ta shiga uku ka lalace wani shi za ubangiji ce kalla yawa da ya ce wato wancan na cikin wasu da ya ce kalla ai girmamawa ba wai a baka wadata ba ne ba wulaƙanta ba kuma shi ne a baka talauci ba ne a ya ce lati kuri mu ne ya ma eh ka ji inda girma yake eh ka kawo nan abubuwa ka gani ko to saboda haka nan abinda suke cewa kenan laula unzila alaihi me ya hana a sauka masa da taska daga sama au ja ama hu malako ko mu ga wani bodyguard na mala'ika gin gin gin gin yana bin sa yana kare shi yusuf duk yana gaskata shi kamar kata rahana kamar yadda muka nema inna ma anta nazir ya rasulullahi kadai abinda muka dora maka gargada su kawai fala alayka illa albalagu ba komai kanka sai isarwa lal ityanu bima qatarahu ba wai zuwa da abinda suka kakaro ba suka je sai kai kaza wallahu Allah wakilin shine tsayayye mai kiyo majibincin kowa da komai shine hafizun mai kiwo gina kan kuma fa yujazihin zai musta kai abinda suke faɗa أم يقولون أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه ko kobbari dai su wa'annan kafirai suna cewa iftirahu kuma sai wani zubin in suka ce a zo a bashi wani kanzi mana wata dukiya ko kuma mala'ika ya fito mana ya dinga ce masa kaza kaza wani zubin kuma zai ce iftarahu in ma kaga yake iftarahu ai alqur'ana wai kaga qur'anin yayi to kun faɗi da rasu ya rasulullahi ka ce fa'atu bi ashir suwarin mislihi muhtarayati kuma yanzu ku zo da koda surori goma ne irin sa a baiban kirkira wanda kuma za ku kirkira ku zo da irin sa fil fasahati wal balagati a cikin abin da ya kunsa na fasaha da balaga fa nan kuma arabiyu na fasaha musulmi kuma laraba ne gwanaye kuma na magana ka gani ta dahum biha awwalan farko da ya ce musu zo da surori goma suma bi suratin a bakara ba ta ta wannan makiya ce ai eh a bakara ce fatu bi suratin min mislihi eh ku zo da koda sura daya eh wa da u ku kiran ku gayyaci lil mu'awanati dan taimakekeniya ku gaici duk wanda za ku iya mani sadatun kenan min dunillahi ba Allah ba ai gairahu in kuntum sadiqina idan kuna da gaske kuke fi Allah huftara cikin ciwo kirkirar sai fa in lam yastajibu fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa an la ilaha illa hu فهل أنتم مسلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ce fa nan to shi kenan ubangi tabaraka wa ta'ala ce fa illa nastajibu lakum idan su wanda kuka gayyace su dan aka zo aka tattauna ai sai ku zo mu hadu ma wannan da yake yin kaza kaza ɗin da ya mu zo da abu shi ma mu ma mu fito kowa ya ji waje ce- ji cewar da abin nan fa kowa fa zai iya yi kawai bari mu kai ku zo mu taimaka a shi kenan yanzu mu sa rana ya ce mu haɗu shiru rana ya ce ba su zo ba aka ya shi ewa hakun abin nan amma yanzu abin da za su yi Allah ya kai mu watan gobe ma watan gobe shiru a'a shiru ba ga abu kuma ana ta magana to ku bari sai mun hada a kaza tukunna ranar cin kasuwa a tattauna a ƙara abin da za a rara ai zai fi zai fi daidai zan da gaban nan ko kaza ta zo wallahi kaga wani kuma gashi ne ya zo da waƙar da yana alfahari dole ni ma yanzu nan tabta iyaye na zan yi kaza kaza ba ni da lokacin wannan tukunna a'a to fa illam yastajibu lakum a ƙarshe dai kawai idan ba su amsa muku ba man da autu muhum waɗanda kuka gayyata izil mu'amalat domin taimake ne ya to fa'alamu sai ku san kitabul mushrikina ku mushrikai ku sani annama unzila multajisan bi ilmin lahi abin nan da aka saukar fa a cuɗe yake da sanin Allah an gane wa laysa iftira an alaihi ba kira ne akan Allah ba ba kirkira aka yana tsatsa shi da ubangiji ba wa an kuma ku sani cewa shi sha'anin da lamarin la ilaha illa huwa babu wani sarki macancanci da bauta sai ko shi shi shi shi shi kadai tabaraka ta'ala kaga ne fahalantu muslimuna ko ku za ku musulunta ku miƙa wuya ba da hazihil hujjatul qati'ati bayan wannan hujja yankakkiya asilin mu kawai ake nufi ku musulunta ai ba tambayar sa ake ba eh ma'ana ku musulunta in ka aiki yaro bayan tsawon zamani ka ganshi yana wasa ka ce ba aiken ka nayi ba ma'ana shari'a guje ka tafi kawai ka gane shi to shi ne abin da ake nufi kenan kawai ku musulunta alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam